بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله قواعد شافي لنا شافي للشدة منام يا زلمة شافي لتقل na za a tashi to shafi na bakwai kenan kuma ya li hal abdadu shi ne yalihi kenan ثم يليه صفات الواجبات في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم sannan bayan sifofin Allah wajibabbu da sifofin Allah mustahilai to asifatul wajibatu sifofu wajibabbu fi haƙƙin rusul cikin haƙƙin manzannin Allah alaihi salatu wa salamu yalihi yana bin waɗancan sifofi awwaluha siffa ta farko a cikin siffa matabbata a haƙƙin manzannin Allah as-sidqu shi da gaskiya wajibin wannan siffa ne wajibi matabbaci في حق رسول الله في حق منزلن Allah. gaskiya sifa ce matabbaciya wanda ba ta gushewa a cikin haƙƙin manzannin Allah na biyu shi ne wal amanatu da riƙon amana wajibatu sifa ce wajiba ce haƙƙin rusulullah ce haƙƙin manzannin Allah ba wani manzo da yake cin amanar aiken da Allah ya yi masa ko kuma ya ci amanar halittar Allah wa tabliku ma umiru da isar da abin da aka umarce su da isarwa al'umma wajibin wannan wajibi ne fi haƙƙi rusulillahi a cikin haƙƙin manzannin Allah alhamdulillah sai ne shafi na nan akadari akadari shafi na goma sha bakwai fasulun rabewa insha Allah nawaqidul wudu'i abubuwan da suke warware alwala wanda idan sun faru alwala ta warware wajibi ne mutum ya sake alwala kafin ya yi sallah a hadasun akwai hadasoshi kashi da fitsari da mazi da waji da tusa waɗannan abu guda uku su ake ce musu al'ahadasu jam'in alhadas wa asbabun da kuma dalilai bi ma'ana asbabul ahadasu dalilan hadasi din fal ahadasu abin da ake ce musu hadasi albaulu fitsari hadasi ne yana karya alwala wal gaidu da bayan gari hadasi ne da yake karya alwala wal rihu da tusa hadasi ne da take karya alwala walmazi da mazi hadasi ne fitowarsa yana warware alwala walwaji da waji hadasi ne da fitowarsa yake warware alwala wala asbabu su kuma dalilai dalilan hadasi annabu bacci sababi ne na hadasi mutumin da yake bacci asakilu mai nauyi zai iya yin tusa bai sani ba wani zai iya yin fitsari a kwantama wani har yayi mafarki ma yayi mani ya fito masa hadasi babban ma yana faruwa a cikin bacci mai nauyi to saboda haka an baccin yayi nauyi ya warware alwala wal ijma'u da suma shi ma mutumin da ya suma zai iya yin tusa da fitsari duk bai sani ba in har hankalinsa ya gushe a dalilin suma yana warware masa alwala wa sukuru da maye mutumin da yake cikin maye ba yi da hankali zai iya aikata abin da yake warware alwala bai sani ba wal jununu da bugun aljani ko hauka duka wannan sababi ne na warwarewar alwala wal qublatu da sumba wa lamsul mar'atu da shafar mace in kasadan lagata in yayi nufin jin daɗi aw wajadaha ko kuma ya samu jin daɗi wa masu zakar da kafar azzakari dibadin da kafi da kafin hannu aw dibadin da asabi ko da cikin yan yatsu duka wannan asbabu na wajibul wudu'i ne dalilai ne da suke warware alwala alhamdulillah eh ashmawi shafi na nawa shafi na 29 to ina za mu tashi to muna cikin makaruha su sala abubuwan da aka karhanta a cikin sallah kala 29 29 a tsirar farko daga sama wa wad'u qadamihi ko da dora duga jikinsa kafarsa alal ukura akan ɗaya kafar abin da yake nufi mutum yana tsayuwar sallah ya haɗe kafafuwansa guda ɗaya ka gane ai makaruhi ne mai shari'a sama yake maka illa idza tabarrara bi ulil qiyam sai dai idan yana cutuwa a dalilin tsawon wannan tsayuwa to fatanta fil karahatu idan karhancin yana korewa yayin nan ka gane yayi shi yasa mai risa mai menene akhdari yake waqti ranu rijlai shi kuma abin da yake kenan da gwama kafafuwansa guda biyu ikitirali shine hadawa ya hade kafafuwansa a tsayuwar sallah shi ma sai yake illa an ya tsula kiyamu inji ne inji ne akadari sai dai in tsayuwarsa sai ta yi tsawo ya fara gajiya ya gaji da tsayuwar ana jan doguwar sura wannan ba laifi dan ya saba kafar ko kuma ya canja tsayuwa ina fata an gane shi yasa a nan ne sharhi yace maka tsayuwar da ake so shine ya bude kafa ko kar ya haɗe kafa illa idza tabarrara bi tulil qiyam sai dai in yana shutuwa a dalilin tsawaita wannan tsayuwa to fatanta fil karahati idan karhancin tana koruwa yayin nan yau mun gane wako kadami hi alal ukra ba wai ya daga kafar ya dora akan kafa ba abinda me aka da yawa da ikitrazu bilahi din shi ake nufi a shine hade kafafuwa wa tafakkuru da yin tunaninsa da amrin duniyawiyyin da al'amari na duniya yana sallah yana tunanin wani abu na duniya baka ruhi ana so ya tara hankalinsa a sallan nan ya fuskanci ubangijinsa wa hamlu shay'in da daukan wani abu bi kunnihi da hannun rigarsa au fanihi ko a bakinsa makaruhi ne yana sallah ya dau wani abu mai nauyi ya sa shi a hannun riga ko ya sa shi a bakinsa a lokacin da ake yin aljihu a cikin hannun riga kenan a yanzu mutum ya sa wani abu mai nauyi a aljihunsa ko na gaba ko na gefe da dai dinga rinjaya yana ɗaukar hankali makaruhi ne a cikin sallah wa abasun da yin wasa bilihi yadihi da gemanyarsa yana sallah yana shafa gemu yana wasa da gemu makaruhi ne wal mashhuru qawli mashhuri dai fil basmalati a cikin bismillah wata awuzu da neman tsari abin da ya fi shahara a malikiya yin bismillah da a'udhiya a cikin sallah alkarahatu fil farida karhanci ne cikin sallar farilla abin da ya fi shahara to akwai wanda bai shahara ba kenan ko wanda shi kuma ana yi amma duka maganar shaharar da karhancin a cikin sallar farilla ne dunan nafilati banda mai nafila shi yasa mai akadari yace maka wal basmalah ko da yin bismillah shi bayan yana lissafo makaruhan sallah shi ma ko yake wal basmalah wat ta'awudu shi ma ce bil faridati sai ce wa yajuza ni fil nafil amma suna halatta a cikin sallar nafila to wannan shi ma aka yake magana alkaratu fil farila karhancin bismillah da awuziya cikin farilla dunan nafila banda sallar nafila wannan shine abin da yafi shahara a mazhabar malikiya alhamdulillah ba mu duk maganganu wanda dukkan su a malikiya ne wanda ba zu da wanda suka shahara da wanda ba su shahara ba duk za mu je Allah kai mu gobe alhamdulillah sai mu jiya shafi ɗari da talatin da uku fasulun rabewa ke nan insha Allah a sunanul mu'akkada mina salawat sunnoni ababen ƙarfafawa daga cikin salloli arba'atun guda hudu ne bayan sallar farilla ka gane yayi bayan as-salatul as-salawatul mafruḍa sallolin farillai to akwai salloli guda hudu wanda suke biya musu baya wajen ƙarfi da wajibci al'ula sallah ta farko wahiya aukaduha ita ce mafi ƙarfin waɗannan salloli guda hudu ita ce alwutur wutiri raka'an nan ƙwaya ɗaya wahiya raka'atun wahidatu ita rukuni raka'a ce kwaya daya ka gane ai in ba sallar farilla ba ba wata sallah da ta kai ta ƙarfi a cikin sallolin nafila ka gane ai amma zabar abu hanifa shi mutiri ma farilla shi sallar farilla guda shida ne a mazhabarsa bayan azahar da la'asar da magruba isha asuba to akwai wutiri kuma yana da hujjar da ya dogara da ita shi ne hadisin da manzo Allah yake cewa al-wutru haqqun ala kulli man yajalaba wutri wajibi ne akan dukkan wanda ya fara yin mafarki to sauran sallolin ma ba in mutum ya balaga ba farilla ba ne ya hadisi ne ingantacce ka gane ai amma sauran mazhabobi guda uku Maliku da Shafi'u da Ahmadu bin Hanbal sun tafi akan sunna ce mu'akkada. Eh wannan haƙƙi da aka yi magana ko wajibci saboda ƙarfin sallar ne aka siffanta ta da wajibi. Amma dai tana nan a babinta na nafila na sunna mai ƙarfi. Saboda haka suka ce ita ce mafi ƙarfi a cikin salloli na nafila. Wa yadkhulu waqtuha al-ikhtiyari lokacin raka'ar wutri na mukutari yana shiga bil faraji min salatil isha al akhira daga idarwa daga sallar isha ta ƙarshe ita ce sallar isha da muka sani ta san akwai isha aini ana nufin magaruba da isha kamar yadda aka ce zuhuraini ana nufin azhar da la'asar ko to isha din ba isha ula magaruba ba isha ul akhira isha ta ƙarshe wanda aka yi ta kuma a lokacin ta na mukutari ba fasalin da ya wuce ba mun yi maganar jam'i ba wa yajma'u bainal maghribi wal isha bil madari domin ruwan sama ko kuma har ma ya gaya maka inda ake sallatar ta yace wa sifatul jam'i lidhalika an yu'azzina lil maghribi ala al-munari awwal waqtiha ويؤجل صلاتها قليلا ثم يؤذن للعشاء في صحن المسجد أذانا منخفضا ثم يصلونها قبل مجيب الشفق أجمع المغربة للعشاء إذا إشار أن تغاس صلاتها قبل مجيب الشفق كافن قيوة الشفق to kaga tunda an sallace ta kafin shafaki ya kuya ba a yi ta abu mutarinta ba a irin wannan yace maka wala yusalluna al-witra ba za su sallaci wuturi ba illa ba da majidi shafaki to sai ishar da aka yi ta a cikin lokacin ta na mukutari ita ce ake yin shafa'i da wuturi a bayanta wa yakunu masbuqan wuturi yana zamantowa abin rigaye bi shafa'i da shafa'i ba a yin sa shi kadai sai an rigaye shi da shafa'i akalla raka'a biyu munfasilin shafa'in kuma ya zama an rarrabe an hada wuturin bi salamin da sallama an yi wuce in aka shafa'in sai an sallame sannan a tashi a kawo raka a ɗaya in ba ka yi sallama ba tsakanin shafa'i da wuturi to wuturin kaɗai kai ba ka yi shafa'i ba in ka kawo raka uku a jere ko ka yi zaman tayya a raka a biyun farko ka tashi ka kawo wuturi kamar yadda ake sallar magaruba to kaga sallah ɗaya kai saboda haka wuturin kai dama raka uku wuturi ne raka biyar ma wuturi ne raka bakwai ma wuturi ne raka tara ma wuturi ne to saboda haka idan baka rarrabe tsakanin su da sallama ba to baka yi shafa'i ba ko raka bakwai dai in dai sallama ɗaya kai to wuturi kawai kai baka yi shafa'i ba shi yasa sai ka munfasilin alhaji salami ana rarrabe tsakaninsa da wuturin da salamin da sallama wa yustahabu ana so an ya kara kira ka'atul ula da yin shafa'i da wutiri ya yi karatu a cikin raka'ar farko mina shafa'i ta shafa'in ba'adal fatiha ki bayan fatiha ya yi karatu bi sabbi hisma rabbikal a'la da suran nan ta sabbi hisma rabbikal a'la wa fi raka'ati thaniya cikin raka'a ta biyu ba'adal fatiha ki bayan fatiha ana so ya yi karatu bi qul ya ayyuhal kafirun da qul ya ayyuhal kafiruna wa fi raka'atul wutri a cikin raka'ar wutri ana so yayi karatu da qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad wal mu'awwidatani da falaki da nasi alhamdulillah in misala sashi Dari shida da Dari shida da arba'in da biyar, to ina za a tagu? نعم تمر الداني دليل شده بأربعين دزيار نعم والإكوة للأبي Kace ne? To, to, to, shi kenan. Wal ikwafi lil abi ‘yan uwa ne abbai ma'ahu tare da kaka in za su yi gado, fi adami shaƙaƙi a cikin rashin ‘yan uwa shaƙiƙai, da abban nan kan shaƙaƙi kamar shaƙiƙai. babu kakanni ba kakanni ba babu shakikai amma akwai li'abbai to waɗannan li'abban in za su yi gado da kaka kashe ƙaƙi kamar shakikai in li'abi ɗaya ne kaka ɗaya za a raba musu 50-50 kowa ya ɗauki nufi yadda aka yi da shakiki in shakikan in li'abban sun zama biyu kaka zai shiga cikinsu a raba uku kowa a bashi sulusi sulusi ko uku yan uwa ne abai biyu da kaka guda ɗaya in sun wuce biyu sun kai uku to a cire masa sulusinsa su uku shi kakan su da abai guda uku zuwa sama su taru a kan sulusanin su raba in ma maza da mata ne filin da kai zuwa su kuce ne irin yadda suka yi da shakikai to haka kaka zai yi da ne abai ba shakikai fa'imiji tamma'u idan sun haɗu ga shaƙiƙai ga li'abbai a ƙa'ida in shaƙiƙai suka gamu da li'abbai ba shaƙiƙai sun kori li'abbai ba? eh? to amma tun da akwai li'abbai ɗin kuma akwai shaƙiƙai ga kaka adahu shaƙa'iku a shaƙa'iku shakikan nan adahu za su ƙetare shi billabina da al'abbi a dalilin ‘yan uwan nan na ɓangaren uba, kama na uhu sai su hana kaka bihin a dalilin ‘yan uwa ne abai, sai su hana shi kasaratin lira su yawan gado. Bayan kuma su da abban ba za su yi gado. kun zama kadangaren bakin tulu a wajen kaka da su kadai ne to zai ɗauki sulusunsa in sun wuce biyu su ne abban da shakikai ne kadai zai ɗauki sulusunsa in sun wuce biyu to amma tun da sun haɗu iri ta ma'u ga shakikai ga li'abbai kuma a ƙa'ida tun da akwai shakikai su li'abbai ba su da gado kaga da sai a kori li'abban kawai a yi yanda aka yi a baya ga shakiki ga li'aji ga shakikai ga kaka ko to amma sai aka samu saɓani za su hana shi ɗaukar wannan sulusun tun daga ‘yan uwa li'abbai ko su nawa ne haka zai shiga cikinsu shi kakan ba zancen ya ɗauke sulusi ya bar musu sulusani tun da sun wuce ‘yan uwa guda biyu ka gane yayi zai shiga cikinsu su yi daidai wa daida shi da ɗan uwa namiji shakiki amma kuma ɗan uwa ne aji ko yawa ne abai ba su da gado ina fata an gane wannan ma'anar ɗan uwa ne abai ba su da gado amma samuwar su mana uhu sun hana kaka kasratar jira su yawan gado ina fata mun gane wannan matsala sun makanu sannan su ‘yan uwa ne abai sun kasance a haƙƙa a ‘yan uwa shaƙiƙai sun kasance a haƙa mafi cancantar gado minhum fiye da ‘yan uwa ne a bai zalika da wannan gadon. Ba wai musharaka za su yi da li'abban ba, ba cewa aka yi su ba su wani abu ba, amma tun da sun haɗu, shari'a ta hana kaka yawan gadon shi na ɗaukar sulusun nan. Sai dai ya shigo cikin ‘yan uwa shaƙiƙan a ba shi daidai da abin da aka ba dukkan wani ɗan uwa shaƙiƙi guda ɗaya. wanda illa babu li'abban ‘yan uwan nan suna wuce biyu daga sun kai uku zuwa sama kawai a cire masa sulusi a bashi amma saboda akwai ‘yan uwa li'abbai da suka haɗu da shaƙiƙai to sun hana shi ɗaukan wannan sulusi shi ne kasaratar miras kuma sannan su shaƙiƙan sun kasance a haƙa mafi cancanta minu fiye da li'abbai bizalika da wannan gado to a nan abin da za a yi wato watakila dalilin da yasa aka yi wannan hukunci watakila su shakikan nan in sun samu gadon nan watakila za su dan san wa ƴan uwansu da abai duk da ba su da gado shari'a dai bata ba su ba shi yasa aka hana kaka kasarta ne za su yawan gadon illa an yakuna ma aljaddi ukutun shaqiqatu ko sai dai in ya kasance tare da kakan nan ‘yar uwa ce shaƙiƙiya ba ɗan uwa shaƙiƙi namiji ba, ba shaƙiƙai ne guda biyu ba ko uku, ‘yar uwa ce mace shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya daga mutuwa. Walaha akun kuma tana da ɗan uwa da abin na ɓangaren uba, au ukutun ko ‘yar uwa mace da abin na ɓangaren uba. Au akun ko ɗan uwa wa ukutun da ‘yar uwa da abin ta ɓangaren uba. Ka gane ai, ba ita kadai a takikai dai ita kadai ce kuma mace to amma bangaren li'abbai ko dai akwai li'aji namiji guda daya ko akwai li'ajiya mace guda daya ko akwai mace da namiji li'abbai guda biyu to a nan kam ita shakikiya fa ta akulu nisfaha za ta dauki nisfinta sakafar ya shiga garari gara ma bar masa shakiki daya in shakiki daya ne ya za su yi za su yi fifty-fifty ne ko? to a nan shakikiya ce mace ba namiji ba kuma dole za ta ɗauki nufinta tun da rabanta dama a wani da shakikiya laji ne dama ba ta asibiti ita to kuma tun da ita mace ce a shakikai ba namiji dole da aji zai shigo ka gane ai kaga za su yi tarayya da kaka a wannan nusufin za ta ɗauki nufufinta mimma hasala daga abin da ya kasance na wannan dukiya wato sallimu sai ta miƙa musu ma baki abin da ya saura ilahin zuwa gare su sai can da kaka da li'abbai ko da da li'abbiyan ne ko da li'abbi namiji ko li'abban maza da mata ko sun kai nawa ne ita dai dama ba ba ta asubci balagana sai ta yi asubci da kaka ita mace ce a ba ta nufufinta shine hakkinta shi kuma kaka tun da akwai li'abbiya ko li'abbai sai ta miƙa musu in li'abbiya ɗaya ta ya za su yi duk da karin zuwa hanzun unta yi da ita da kaka in namiji ne ya za su yi fifty fifty a cikin musu su kaga kaka ya koma rubu ke yawwa tun da an cire rabi a can shi ma rabin an zo an raba shi biyu kaga ya samu rubu ne in kuma suna da yawa ai in mace da namijin ne kamar yadda ya faɗa to a nan ma duk da kai wurin hasu din sai za su da shi da wannan matar a da ita shakikiyar a li'abbiya da li'abbi da kaka in sun hasu to kaka zai zama kamar li'abbi ne shi ba sai su duk da kai wurin hasu din sai kaga a nan duka mana'uhu kasaratan mirasi eh sai me za mu tashi to ai ai ga mu kara batun da tantan kakar ne idan idan ya kare shi kenan wala yubali lil akhawati ma al jadd ba a yin ƙari lil akhawati da ƴan uwa mata ba al jadd tare da kaka ƴan uwa mata idan ɗaya ce ba ana ba ta nisfi ba ko jakikiya ko li'ajja in ta kaɗaita in sun zama su biyu ba ana ba su sulusani ba eh su je in darajar su ta sauka wannan shakikiya ce ta ɗau musu waɗannan li'abbai ne mata ana ba su sulusi ta ba mu sulusai ne eh kaga ai an musu ƙari daga nisfi saboda sun zama biyu kaga To amma a nan idan akwai kaka, su kuma ‘yan uwa matan sun wuce biyu, a sun wuce ɗaya sun kai biyu, ba za a ƙara musu wannan sudu sun ɗauki su da hali ba. Ma'aljade tare da kaka, illa fil garra'i ta kira bangado garra'iya. wahada ita kadai anan ne ake musu tsari wa sanadkuruha ba'da haza da sannu za mu faɗi garra'iya bayan wannan mas'ala alhamdulillah nan gaba zai ka maka garra'iya ita kadai ce ta saba wannan ka'ida da ba a yi wa ƴan uwa mata tsari tare da kaka sai a garra'iya ita kadai sai ne ba ka da rana maka ya ayyuka ya ɗaliban da abin da ya kasance aka ce hasala kamar kanu wa husila ma fi sudu da hasala ne aka mai da sudun mutum tazi hashiyatul adawi ɗari biyu da ashirin da nawa ɗari biyu da ashirin da shida ina za mu tashi Na'am? A sama ne ko a ƙasa? Wasani ha, na biyun wannan mas'ala, ka gane ai, da ya ce maka wal ma'amuru na min haula isabati bil i'adati fil waqti waɗanda aka umarta da sake alwala da sallah daga cikin waɗannan mutane guda bakwai da fara sun yi guda ɗaya a baya muka ce a haduha to yanzu wa saniya na biyunta daga cikin mutum bakwai da aka umarce su da sake sallah a daga cikin mutum bakwai daga cikin mutum bakwai da aka ambaci suna yin taimama wajibtu shine yin taimama sai aka ware guda uku daga cikin bakwai aka ce amma su in sun samu ruwan alwala a cikin lokacin sallah za su yi alwala su sake sallah daga cikin bakwai din salatun mutum uku ne masu sake a baya mun yi ɗaya daga ciki yace wa saniya na biyunta bi ma'ana mutum na biyu da zai yi alwala ya sake sallah ko da ya yi taimama ya yi sallah ashara bi qawli mai risala yayi nuni da fadin sa da yake wa kazalika kana al-musafiru matafi al-khaifu mai jin tsoro min siba'in na zakoki da namun daji wa nahwiya da makamantanta kallusu su kamar yan fashi to shi ma misalin maridi kamar misalin marar lafiya ne al-mazkur wanda aka ambata a baya allazi lan najid man yunawilu iyahu wanda bai samu wanda zai samu masa ruwan alwala ba sai da ya tafi ma yayi sallah sai kuma mai kawo ruwan alwalan ya zo a cikin lokacin sallah to zai kawo masa ruwan nan yayi alwala ya sake sallah to shi ma mai tsoron zakoki nan da makamantansa eh fi annahu cikin cewa shi wannan mai tsoron namun dajin ko ƴan fashi asabal ma ya samu ruwan alwala tu lokaci a cikin lokacin sallah ko dai wasu matafiya sun zo wucewa suka bashi ruwa bayan ya ce mama yayi sallah ko kuma a'a sanin nasa ne aka ce ai sanin da kai wa gurin da ne ake samun zakoki da yan fashi a guri yanzu duk babu duk mafarauta sun kole sun kakkame to sai ya gangara ya ɗebo ruwa ya alwala ya sake sallah istihbaban ga mustahabbanci zai sake ma sallah abin da ya sallata shi wakati a wannan lokaci nasa idan akwai lokacin bisa kasirihi saboda takaitawar shi wannan mai tsoron zakokin ijtihadi a cikin ijtihadinsa ya kamata ijtihadinsa ya fi wannan tunda kashi ruwan ya samu ba tare da zakokin ko yan fashin ba ashe ya takaita ijtihadi ne wajen kokarin samun ruwa in domin law anhahu bi wasilin ila al-ma'i ko lauda dai anahahu zai cike wa wannan ijtihadi nasa la wasala da ya saju ila alma'i zuwa ga wannan ruwan to ashe fa kad ya khafu ma la qawlul khawf ya riga ya ji tsoron abin da tsoron baya afkuwa daga gare shi misali misali an ya takhayyala lahu misali sabu'i kabar misalin zaki ne ko kula ya gani a cikin khayal ɗinsa tunaninsa ko yana ganin wani motsin dusu-dusu ashe ganye ne na tumfafiya iska take kaɗawa sai ya tsorata yana tunanin zaki ne ko kula saboda za ba a tsorata ya shigo gurin ko ya takhayyala ya dinga ganin kamanni a tunaninsa misalin sabu'i misalin zakoki alhali walaysa bi sab'in ba za ko shin bane wata tumfafiya ce ko ta kaya ta iska take kada aw misalin lusus ko misali yan fashi ya hango su matafiya da suka yada zango sai yayi tsammani ai yan fashi ne a gurin walaysa bi lusus alhali kuma ba yan fashi bane to wannan idan ta bayyana cewa ashe ba za ko shin bane sai da ya taimama yayi sallah sai ya gane ashe kawai ganye ne yake kadawa ba zaki bane ko kuma ya gane ashe matafiya ne irinsa suka yada zango ashe ba ‘yan fashi ba ne, to wannan kam zai yi alwala ya dangala ya ɗebo ruwan nan ya zo ya yi alwala ya sake sallah. To alhamdulillah saura salisuwa mun yi na ɗaya da na biyu saura na uku. Kone, lafiya? Na alaikum ya himma. Na ne askarin? Ina za mu tashi? To, shafi na nawa askari. Shafi na arba'in da shida shi ma magana taimama yake da sallar ƙasar. A tsira ta nawa ne? To, wali arba'in ƙablar fajiri al'isha aini, idan wannan uzurin na jinin haila ya ɗauke, ko uzuri na ƙuruciya ya ɗauke, ya balaga, ko kuma bugun aljani, ko suma, ko musuluntar kashiri, ya musulunta ko jini ya ɗauke ko ya balaga ko ya dawo hayyacinsa daga suma ko hauka li arba'in gwargwadon raka'a hudu qabla al-fajr kafin hudowa al-fajr to al-isha ainihin sai ya sallaci magariba da isha ka gane jinin haila ya ɗauke mata ƙarshen dare a iya yin raka'a hudu kafin rana ta faɗi a halin tafiya ba gaba yin ƙasar yi mana ba raka'a hudu aka ce ba eh raka'a ukun ta magariba ce ita ka san ba a ƙasarunta ko to ɗayan nan ta jawo isha walidunihinna idan ya zama koma bayan raka'a hudu ne daga raka'a uku ne zuwa biyu zuwa raka'a ɗaya ya rage alfijir ya shigo sai jinin haila ya ɗauke ko ya musulunta ko ya balaga ko ya farfaɗo daga suma to al'ashira sallar ƙarshe kawai zai rama ita cewa yawa sallar isha magaruba raka'a uku nan eh sun wuce tana cikin uzuri wata sukudul ula yani wancan ana nufin afkowar a ɗaukewar uzuri wata sukudul ula yani al'ula yani na farkonnin guda biyu ta sukudu duka ta faɗi ka gane ai idan a zahar da la'asar ne wace ce ta farko eh to ta faɗi babu ramako idan magaruba da isha ne wace ce ta farko magaruba ita ma ta faɗi babu ramako su ne ulayani wannan ya haɗa maka da asalin mas'alar farko sai ya maka jumla ya tawo da kudin ulayani a inda muka kwana a baya ai ya ce wani salafin fitafal dama na ga muku a halin tafiya ne ko raka uku ya rage a halin tafiya rana ta faɗi, eh, walidunihin da koma bayan uku, ila raka ta zuwa raka ɗaya a saniya, sallah ta biyu kawai zai sallata ita ce la'asar, in a yi ne, sai ya faƙar ya ce wani arba'in ƙablar fajiri, ita kuma ya ce maka al'ashira ita ma, can ya ce a saniya, nan ya ce al'ashira, duk ma'ana ɗaya ne, a saniya ta biyu ita ce la'asar, ita ce ta ƙarshe a sallolin yini. al'ashira ta ƙarshe ita ce isha ita ce ta biyu a sallolin dare ko to a nan wata kudin ula ya nira salloli biyun farkon sun faɗi ita ce inda rana ne a zahar inda daddare ne magaruba yawwa mun gane ula ya nira yawwa a wannan matsalolin guda biyu in ya tashi ramakon inda yamma ne raka uku ne kafin faduwar rana ko raka biyu ko ɗaya to azhar ta faɗi lokacin ta ya fita yana da uzuri saboda haka la'asar kawai zai rama in da daddare ne ya rage dare yahudo alfijir yahudo dare ya ƙare raka hudu zuwa ƙasa eh to isha lokacin ta ya wuce yana da uzuri sallar magariba kaɗai zai rama wata sukudin ula ya nuna ko a salloli biyun farkon sun faɗi ba zai rama su ba wa subhi haka na aiwa yudriku waqta subhi shi ma wawul adashi ne mutum yana riskar asuba kana ita ba ta da abokiyar haɗi a zahar da yar uwarta la'asa sai zuhurai ni kamar yadda ya faɗa magariba da yar uwarta isha suna isha'aini to ita asuba ita kaɗai ce ba ta da abokiyar haɗi ba a haɗa ta da isha ba a haɗa ta da azahar mutum yana riskar wajibcin asuba li baqa'i raka'atin da gwargwadon raka'a ɗaya qabla tulu'i kafin hudowar rana yake ne ai ba sai ya ce maka tulu'i shamsi ba da dama hudowar da biyu ce ko dai tulu'ul fajri ko tulu'ul shamsi to tunda aka yi maganar asuba ai ka tabbatar alfajiri yayi to yanzu ba maganar tulu'il fajri bane tulu'i shamsi shi yasa bai ce maka qabla tulu'i shamsi ba ana iya wato ana diskar wajibcin yin asuba gwargwadon raka'a ɗaya ya rage kabla tsuri kafin shudowar rana uzurin ya gushe jinin haila ya ɗauke kafin rana ta hudo gwargwadon raka'a ɗaya ko kuma ya musulunta rana ba ta hudo ba gwargwadon raka'a ɗaya ko ya farfaɗo daga suma ko bugun aljani ko ya balaga kafin hudowar rana gwargwadon raka a ɗaya to ko kafin ya je ya yi wankan janaba ko kafin ya je ya yi alwala rana ta hudo sai ya lama sallar asuba saboda ne uzurin kafirci da jinin haila da suma da hauka ya gushe a cikin lokacinta tunda rana ba ta hudo ba wannan gushewar uzurin ya wajibta masa sallatar asuban nan qabla tulu'i kafin hudowar rana wannan ana maganar ɗaukewar uzuri to nan kuma wa ɗuruwar uzuri aukowar uzuri ga misali irin waɗancan lokuta ba sai maimaita maka su ba irin yadda aka gaya maka in uzuri na haila ko na ƙuruciya ko na kafurci ko na suma ya ɗauke a irin wancan lokutan yana wajibta sallatar wannan sallolin to nan kuma ana maganar uzurin ne ya auko limitin zalika ga misali irin waɗannan lokutan to musulmin ya kare yadda sallolin gaba ɗaya ta manta ko ta yi sakaci ba ta yi azahar da la'asar ba sai da ya rage in a zaman gida ne ya rage gwargwadon raka'a biyar ya rage rana ta faɗi sai jinin haila ya to musulmin wannan uzurin da ya guduro na haila ya kare masa da azahar da la'asar na wannan yini ba za ta rama su ba saboda lokacin su ya fita tana jinin haila tana da uzuri wannan in a zaman gida ne in a halin tafiya ne ana yin kasar raka'a biyu ba ta yi azahar da la'asar ba ya rage raka'a uku rana ta faɗi ta jinin haila ya zo mata to muskidu wannan aukowar uzurin a gwargwadon wannan lokaci ya sanar da azahar da la'asar in magariba da isha ne ba ta yi ba ya rage rana a alfijir yahudo gwargwadon raka'a hudu a zaman gida ba ta yi magariba da isha ba shi kenan muskifin ya kala yadda magariba da isha a kanta saboda lokacin ya fita tana da uzuri ka gane a yi sai ce maka illan nauman wani siyana sai dai bacci da mantuwa ba sa cikin uzurin da suke kala yadda sallah mantawa kai ba kai sallah ba a zahar da la'asar sai da rana ta faɗi wannan shekara ko bacci kake yi kama kara har rana ta hudo ba ka yi asuba ba ko har rana ta faɗi ba ka yi magaruba da menene azhar da la'asar ba ko har alfujir ya hudo ba ka yi magaruba da isha ba wannan sai ka rama su ba uzurin da ya shekara yadda sallah ba ne annawu wani siyan sai dai ya shiga cikin afuwa ba za a kama ka da zunubin tarikun salati ba. Ka gane ai amma ba ya sarayarwa. Daidai yana sauke laifi na barin sallah a kan lokacinta. Wal bulugu fil waqti balaga da yaro yayi a cikin lokacin sallah yujibu i'adata yana wajibi ta masa sake sallah faradan ga farilla. Ka gane ai da bai yi mafarki ba a rayuwarsa. sai ya zo an yi sallar azahar da shi sai kuma ya koma gida ya kwanta baccin rana tsakanin azahar da la'asar sai ya yi mafarki na farko a rayuwarsa kaga ya balaga kenan ba to wannan balagar da ya a cikin lokacin azahar yujibu i'adata farazan yana wajib da sake sallar nan da niyyar farilla domin lokacin da ya sallace ta wacce ko da ko da tare da liman yayi ai lokacin ba ta zama farin da kansa ko yawa nafila yake yi shi idan bai yi ba babu haddi a kansa kuma Allah ba zai kama shi da zunubin tariku salati ba tunda bai balaga ba to amma yanzu tunda ya balaga a cikin lokacinta kaga yana cikin kamar matsalolin da muka yi a baya cewan aukowan uzuri a cikin lokacin yana wajibta sallar ba amma nan abin da ya sa ya fa ya yi ta shine abin da ya bambanta da hukuncin ba ya yi tafa tare da liman amma kuma yanzu saboda ya balaga a cikin lokacinta ya zama wajibi ya sake ta faradan da niyyar farilla wa qabla fawatil jumu'ati in ya balaga kafin tserewar sallar juma'a yujibu ityana yana wajibta masa zuwa juma'a ya kwanta baccin rana sha ɗaya ko sha biyu sai mafarki na farko a rayuwarsa to maza in ya farka ya yi wankan janaba ya tabbatar da juma'a wajibi da dai juma'a da yake zuwa nafila yake yi amma yanzu kam zuwa juma'a ya zama wajibi a kan tunda ya balaga qabla fawatil juma'a kafin tserewar lokacin juma'a wa man tadahara ko mutumin da yayi tsarki ko wankan janaba in janaba ta ko alwala wa adraka alwaqta yarsi lokacin sallah fa ahadatha sai yayi hadasi alwala ta kare to lazimahu ma kana adraka waqtahu lalle ya lazamce shi yayi alwala ya sallaci abin da ya risu wannan lokaci nasa wa kazalika haka nan man zakara salatan mansiyatan wanda ya tuna wata sallah a bar mantawa ko ko ya kai shekara goma tuna shekarun baya fa mun taba zuwa wani mitin ko wani taro na siyasa eh tun bayan azhar ake ta bugawa har la'asar ba mu samu tashi ba har lala ta faɗi na manta ban yi la'asar ba sai da muka zo gida na yi magariba na isha to yana zama wajibi ya yi alwala zai rama sallar la'asar ɗin nan da ta tsere masa a halin mitin ko taron siyasa wannan misali ne ne ko a wani irin yanayi ne ya sa ya manta sallar bai tashi tunawa ba sai da aka samu wani lokaci ko lokuta to ita sallan nan wajibi ya rama wa in karaja alwaqtu ko da lokacin ya fita ba sharadi ne wai in ka tuna a lokacin ta shine zaka rama ba ko lokacin ta ya fita kamar yadda na faɗa ko an yi shekaru in dai ka tuna wannan sallar ba ka yi ta ba to wajibi ne ka yi alwala kalama ta alhamdulillah sai ne Allahu alwadi lil marhalati sanawiyya na za mu tashi tashi da hudu to jizu tsani mun gama sufuli na farko yau za mu shiga sufuli na biyu a wannan littafin na Allahu alwadi fi qawaid al-lughah al-arabiyya al-mahalah al-thanawiyya mun gama juz'i na farko za mu shiga al-juz'u tsani al-mabni wal mu'rab min al-af'al wal asma zai gaya maka suna mabni abin ginawa wanda ake gina shi akan rufu'a da wanda ake gina shi akan fata'a da wanda ake gina shi akan kisra suna kin shi kuma fi'ili ana gina shi akan rufu'a ana gina shi akan fata'a ana gina shi akan sukun don ba daukar kisra yawwa tunda ya haɗe su to duk alamomin li'irabin guda hudu akwai su kenan tunda ya magana al-af'al wal asma ko akwai rufu'a akwai fata'a akwai kisra akwai tsauri to na farko al-mabni min al-af'al zai gaya maka suna abin ginawa a ba'a wato abin gina min al-af'al na ayyuka kafin su shiga sunayen fi'iloli wanda suke mabniyai wanda li'irabi baya shiga ko ya shiga sai dai a kaddara amma ana gina shi ne akan ginin sa na asali al'amsalatu misalce misalce rakibtul farasa na hau doki a to ga wani ta a sama shi a to shi kenan na bangare na biyu ne yawa bangaren dama rakibtul farasa na hau doki at-tujaru yan kasuwa rabihu sun ci riba habara al-ga'ibu al-ga'ibu wanda baya gari habara ya halarto na biyu shi ne adi a baka ka yi biyayya ga babanka wanda raki ba fi ilu ma bille rabiha da aka ce rabihu shi fi ilu ma bille haka shi ma hadara fi ili ne ma bi nan kuma fi ili amri ne adi a baka ka bi babanka ko ka yi biyayya ga babanka na farko kenan ɗar ɗar siyaba ku yi dajiya ga tufafi ko mayafi da aka sa cin baki shine al-iral ku yi cin baki ku mata akwai nunun niswa in namiji ne tsarriz tsarriz siyaba ko in mace ce guda da tsarrizi a siyaba to sai aka sa nunun niswa da yake nuna ismul jami uturukuna uturukuna jidala ku bar yin jayayya ya ku mataye amma da uturu kalla aka ce to ya zama mufradi ne aka samu masa nunun tauki shi ma nunun niswa ne uturu utrukuna jidala shi ma fi da amri da ku bar yin jidali shine jayayya abshi salama ka yada sallama kaga fi fi fi ne amri amma karshen maimakon su kuna kace abshi saboda mabni ne alal menene kasarati aufu bil ahd ku cika alƙawari asali in mufradi ne aufi ka cika aufil mikyala qur'ani ba ya faɗa aufu shi ma yace ko auful mikyala ku cika mudu to nan kuma aufu bil ahd ku cika alƙawari da wannan duka fi'ili ne amri yanda ake gina shi in mufradi ne a gina shi akan sukun aje la tadurranna almazluma ko me la ansuranna ne ashe la ansuranna almazlum wallahi sai na taimakawa wanda aka zalunta Allahu lamul qasmi ka gane wannan nunun din da aka yi wa shadda nunu tawkidi ce shi ne bambancinta da waccan ta bayan aka kai rizna uturukna kaga watan babu shadda rashin shaddan nan shi ya nuna nunin niswata ce nunin ce ta mata yi tana nuna mata ne ka gane ai in maza ne ɗan rizu za a ce uturuku za a ce uturukun jidala ɗan rizu siyaba amma da yake mata ne ta aka ce rizna siyaba uturukuna jidala nunin niswata kenan amma wannan mai shaddar لأنصرن المظلومة نون التوكيد شيء بنون النسوة وكمان لنكونن ولنفعلن كغاني أي لأجيدن عملي والله ذن صاب تعيكينا اللام لام القسم لا تن أجيدن نون يشدن نون التوكيد شيء خلا قلبها بزنسن ذن صاب تعيكينا albanatu ‘ya'ya mata ya akulna suna cin abinci wannan kuma nunin nutsuwa ce kaga ba ta da shadda ya akulna to alhamdulillah mun shiga ba shi za mu ji bambance bambancen da yake tsakanin wannan jini ɗaya tarihul muta'allim ɗariƙa ta'allu shafi na nawa تعاليم شافي لنا نفس كل شيء هذا متاجي أستطيع تبيل بقصة كنا ولا بد با مكوا طالب علمي من تحمل النصب daga jure wahala wal mashaqqati da tsanani fi safari ta'allumi cikin tafiya ta neman ilimi in dai ka fita ka bar garinku kace ka tafi karatu ka tafi neman ilimi to ka shirya wa daukan wahala tun daga tafiya tun daga kan hanya har zuwa rayuwar da zaka yi a garin neman ilimin kama kala Musa salawatullahi wa salamu ala nabiyina wa alayhi kamar yadda annabi Musa salawatullahi tsere-tseren Allah wa salamu da amince amince Allah su tabbata ala nabiyina ga annabinmu Muhammadu wa alaihi da kuma gare shi shi annabi Musa cewa da amma Allah tabbata gare su kamar yanda ya faɗa shi safarin ta'allum a cikin tafiyar neman ilimi ka gane ai walam yunqal ba a taɓa naƙalto labari a Qur'ani ko a hadisi anhu daga annabi Musa ba zalika irin wannan naƙaltowa da aka yi fi gairi a cikin wani tafiyar neman ilimi min al'asfari daga sauran tafiye-tafiye da yi, da ya faɗa a tafiyar neman ilimi, ya ce, laƙadila ƙina min safari na haza na saba, sai da ya kawo lamul ƙasami, la wallahi, ƙad haƙiƙa, laƙina mun gamu da nasaban wahala min safari na haza daga wannan tafiyar tamu. Lokacin da suka fita da almajirinsa Yusha'u, suna neman Khadir a Majma'al Bahraini, da Allah ya ce masa in ka je ka samu wannan gurin to a nan za ka samu wanda zai karantar da kai shi ne kabir amma ai annabi Musa ya yi tafiya da kafuwan nan wuya amma bai ta ya sha wuya ba sai tafiya da wuri ba sun fito zuwa yaki eh da ban suka ce inna hauna qa'iduna Allah ya ce ku zauna arba'ina sanatan yasihuna fil ardi shekara arba'in suka yi suna imuwa sun bata a daji sun kasa gano garin Misira sun kasa gano garin Dabadura da za su je yaki akwai wahala da ta kai wani shekara arba'in ba ba shekara hudu ba ba shekara goma ba ba ashirin ba shekara arba'in sun bata a daji ba su samu gari ba ba su samu inda za su zauna sai su kaɗai sun sha yunwa sun sha kishirwa ƙarshe annabi musa ya roƙi allah ya ba su abinci shine aka saukar musu almanna was salwa fa anzalna alaihim almanna was salwa ko tsuntsu gashashe wani bangaren da kilishi wani bangaren da gashashe wani bangaren da fafe wani soyayye inda kake so shi zaka yanka ka ci kuma da ruwan zuma da yake sakkowa tare da wannan in sun ci nama su sha ruwan zuma a ƙarshe suka ce lan nasbiru ala da'amin wahi mu ba za mu iya hakuri da abinci iri ɗaya ba kullun naman tsuntsu da ruwan zuma aka ce ba kamar da kuke so a mu dai a samar mana من بقلها وشفائها وفولها وعدسها وبصلها كادوي البصا da tafarnuwa da rogo da dankali kai da kake samun lama da ruwan zuba ka ga an sa wahala a wannan fitar annabi haruna ma yayi wafati aka binne shi yasa bai gaji annabi musa ba ya riga annabi musa wafati shi yasa da annabi musa ya rasu aka ba wa yushau annabta saboda annabi haruna ya riga shi wafa a cikin tiho kafin a fita a shekara arba'in din na annabi haruna a layyar kaga wahala ta kai wahala amma duk da haka lam yulqal lam wa lam yulqal anhu zalika ba a nakalto wannan maganar shan wahala ba daga annabi Musa shi gari a cikin wata tafiya daban wanda ba ta neman ilimi ba wannan tafiya ce ta jihadi suka fita min al-asfar daga tafiye-tafiye sai a tafiyar neman ilimi kadai aka ji ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba yana ga wa almajirin sa yushau hakika mun gamu da wahala a wannan tafiya ta mu ta neman ilimi annabi Musa ya faɗi wannan li ya'lama ko li yu'lama li yu'lama ne shi ka ai ya sani in ka ce li ya'lama dan ya sani ai ya riga ya sani ne ya faɗa tunda ya ji ta wahalar yace laqad laqina min safar ila hadha nasaba bi ulama domin ya sanar anna safar ilmi cewa ita tafiya ta neman ilimi la yakhlu baya wa kunta min ta'ab daga wahala daga da ta'abu da al-nasabu da al-mashaqqatu duk ma'anarsa da wahala لأن العلم دومين شيء علمي أمر عظيم الأمر لمن جرمه sai ya lamba ta ɗaya a tari ya ce maka fasabur huwa aiban azimu to ku tafiyar sa ita ma mai girma ce wa huwa afdalu min al-jihad inda aksar ulama fita neman ilimi shine mafi falala mafi lada min al-jihad akan fita jihadi inda aksar ulama a wajen mafi yawan malamai akasarin malamai sun tafi akan cewa fita neman ilimi ya fi falala akan fita jihadi wal ajru amma ladan da mutum zai samu in ya fita zuwa neman ilimi ya tabbata ala qadri tabi wan nasabi abu sa gurgudan wahala da wuya da ya sha a wannan tafiya ta faman sabara ala zalika duk wanda yayi hakuri akan wannan wahala ta neman ilimi wajada lazzata a ƙarshe zai tarar da wani jin daɗi ta fuku sa'iri lazzati duniya da take busbusar sauran jin daɗin duniya ولهذا دومو هكا ne قال محمد بن الحسن محمد دان حسن ya kasance idan sahiran layali idan ya raye dalare ka gane ai ya kwana yana karatu yana mudala yana leka wannan littafi da wancan yana kokarin warware mas'aloli masu wahala na ilimi wan halata lahu mushkilatu mushkiloli na ilimi in halata tawarware lahu gare shi idan ya gano bakin zare kwana zai akan mas'ala ɗaya in ta kulle ko wata tambaya da aka masa a wajen karantarwarsa to a wannan daren ba zai bacci ba sai ya fito da amsar ta washe gari ya kawo ta ya warware ta to a irin wannan al'ada tasa idan ya raye dare ya kwana bai yi bacci ba ya samu mushkila ta ilimi ta warware masa a cikin daren fa sai aje yana kanti shi kada yana magana yana cewa ya kuda yana cewa aina abna'ul muluki ina ƴaƴan sarakuna ina ƴaƴan ministoci da gwamnoni da ƴan majalisu da shugabannin ƙasashe ina ƴaƴansu ba ƴaƴansu ne suka fi kowa jin daɗi ba iyayen ne suke wahalar aiki a ofis da waye su kawai sai dai a sato kuɗi a basu su hau abin da suke so su gina abin da suke so su ɗaura tufafin da suke so su bawa wanda suke so su hana wanda suke so su ba sa wahalar komai ba su san ma ya ake mulkin ba amma zuciyar su suke juya ta suke jin daɗin su to a irin wannan sai ce aina abu na ulmuluki ina ƴaƴan sarakuna suke min hazihi lazzati daga wannan jin daɗi da nake ji a raina na samu walwale mushkiloli na ilimi saboda mai zaƙin da yake ji da daɗin ya manta da wahalar da ya sa ta rashin bacci wataƙila ma da yunwa ma wataƙila bai ci abincin kirki ba saboda bayi da nutsuwa sai ya gano wannan mas'ala amma sai yanzu wani zaƙi a ransa ta fukusa irin lazzaki wanda ta wuce sauran jin daɗi na duniya sai dinga cewa aina abu na ulmuluki min hadhihi lazzaki to alhamdulillah ya'ani abin da yake nufi abna'ul muluki ko su ƴaƴan sarakuna bi manzilin ba'idin suna wani masauki ne wanda yake manesanci minan lazzati daga wannan jin daɗi li'annaha domin ita wannan jin daɗi da yake sanjinta lazzatu lazzatun ilmiya jin daɗi ne na ilimi la ya'rifu hal jahiluna da jahilai ƴaƴan sarakuna ba su santa ba walau kanu ko da jahilan nan sun kasance abna'ul muluki ƴaƴan sarakuna ne ba su santa ba su jin daɗin da suka sani shine a ci mai daɗi a ɗaura sufa mai daɗi a kwana a AC a hau mota mai tsada sun ɗauka shine jin daɗi a ce akwai wani jin daɗi da sai malamai ne suka san shi wanda su ba za su san shi ba alhamdulillah sai ne tajul jami'ul usul لا لا متاشي شافي نكس إن فإنا لا متاشي الفصل الثاني في الاستنجاء من أتكين كتاب الطهارة فصلي نفلقو آه فصلي نبيو أتكين كتاب الطهارة في الاستنجاء يلا منا بياني أكن تلكي نلوه in mutum ya yi fitsari ko ya yi bayan gari ya wanke da ruwa bayan istijmari shi ne ake ce masa al-istinja'u an anafin an wato daga anas dan malik radiyallahu anhu ya kula yana cewa kana nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza kharaja li hajati idan ya fito domin bukatarsa ta tsugunno wato in ya fita bayan gari can domin bukatarsa ta tsugunno aji'u ina zuwa anani wa gulamun da wani yaro ya yi lamba ta hudu a ji'u ko? ai atba'u ina binsa shi ne a ji'u din gani da wani yaro ma'ana tare da mu idawatun akwai tandawara min ma'in na ruwa idawa ai ina'un sagiru wani ƙwarya ne ƙarama min jirgin na fata shine tandawara mamlu'un bil ma'i wanda yake cike da ruwa idan babba ce sai a ce mata salka wanda ake fatar dabba akuya ko tinkiya ake cire naman da ƙashin sai ka ga kamar dabba tana raye a ɗaure wurin kafa da hannun a bar wajen wuya shi ake zuba ruwa shi ne salka wannan kuma ƙarami ne ake yinsa da fatar a duk dinke yadda ruwa ba zai zuba ba kamar ƙwarya amma na fata ya'ani abin da yake nufi shi ana tsan malik yana nufin yastanji mazala yana yin tsarki bihi da wannan idawa din ruwan da yake cikinsa in ya bi shi da shi shi mazala da ya fita zai ja kawai ya tafi shi kuma sai zai ɗauko wannan idawa ɗin can dawara in babu ruwa ya nemo ruwa sai ya bi manzon Allah in ya gama tsugunnansa sai ya kawo masa ya tanji bihi ya yi tsarki da shi rawahul kamsatu marwaita biyar suka rawaice shi wa lafazin musulmi amma lafazin ruwayar muslim anas yace kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya dukulul khala yana shiga bayan gida wancan yana gaya maka a daji ne za ka rage lihajati kaga ya fita kenan wannan kuma ya dukulul khala yana shiga tole fa ahlilu ina ɗauka anani wa gulamun da wani yaro na hawi iri na muna ɗaukan ida watan tandawala min ma'in na ruwa wa anazatan da kuma sandarsa wato mashi wanda yake ba mai tsawo ba shine anaza ya yi lamba ta shida da fatatai ne anaza a tsuwabi min al'asa anaza sanda ce da tafi sanda tsawo wa a ƙasar min rumi amma kuma ga mafi gajarta daga mashi kasan mashi yana da tsawo kamar dai sandan limaman masu wuce ba ta wuce asa da ake dogarawa amma ba ta kai kuma gonar mashi ita ce anaza sanda ce dai ita ba ta manzan Allah wata ita ce matsakaiciya fi tsarafiya sinnun min hadidi amma a bakinta akwai wani ƙarfe na mashi shine sinnun min hadidi na ƙarfe bakinta an sa mata ini na ƙarfe wa kana annabi alaihi sallama ya kasance yastatiru biha yana yin satira da ita fi salati a cikin sallah idza lam yajid ghayra an bai samu watanta ba wata ta'ati fi sunaniha ko fi sunnatiha nunun ne ko nunun da ta'u ne duka biyu wata ta'ati fi sunaniha amma fi sunnatiha zai za ta zo cikin sunancinta ita wa satira din in mun je bayanin sutura a sallah wato sinnu din nan ba ana cewa hakori sinnu ba kamar da ana cewa shekaru sinnu sinnu hakori sinnu shekara sinnu shababi shekarun samarta ko to amma wajen jami ne ake bambantawa haƙori in an ce sunu mufradi jami a ce al'asman kaga haƙara ke ko shi kuma shekaru sa ce asinuna na ka gane ai ko bisinina wannan jami na shekaru kenan jami na sunu shekara to wannan da aka misalta shi da sunu din ana nufin na haƙori ne ka san ƙarfe wani lokacin na walƙiya kamar da haƙori yake walƙawa amma ƙarfe ake nufi hikimar sa wannan ƙarfen a baki wannan sadda saboda kafawa takawa in an zo sallah ba ta to da rami ba tunda akwai ƙarfe mai tsini idan aka kafa a ƙasa kaga zai tsaya sai sai zama sattura da za a yi sallah to ta zama kuma sanda ce ta dogarawar manzon Allah in zai je bayan gari suka ɗayan ya riƙe masa wannan tandawara kamar butar tsarki ɗaya kuma ya riƙe masa sandarsa shine hikimar ana wa gulamun nahawi ɗaya ya riƙe sanda ɗaya ya riƙe abin tsarki fa yastan ji manzala sai ya yi tsarki bil ma'i da ruwa ana bi hura ta ƙala ittaba'atu nabiyya nabi annabi sallallahu alaihi wasallama wa kharaja ashe ya fita ne li hajati domin buƙatarsa fakana manzo Allah ya kasance la yaltafitu baya waiwaye shi mutumin da yana gani ta bayan sa kamar ya gani ta gaba to me zai yi da waiwaye kuma ai baya bukatar wanda baya gani ta baya shi ne ke waiwaya ko manzo Allah al'ada ta shi baya waiwaye fa da nan minu sai na kusance shi fa qala yana tafiya fa bai waiwayo ba sai ce irgili a hajaran ka nemo mun duwatsu ibigi fili ne abri na ya bigi yana nema yan baki shine yana kamata ibigili ka biɗo mini a hadarar duwatsu astan biha da zan yi istijmari da ita ya yi lamba ta bakwai a hadarar ko menene i'tini biha ma'anar ibjili a hajaran ka nemo min duwatsu to akwai kaddara itini biya ka zo min da ita in ka nemo min ka zo da ita da yace astanfiru biha ma'anar astanfiru ai astadmiru biha da zan yi istijmari zan kara hoje da ita au nahu ko makamancin duwatsu in ka rasa dutse to ko ka taura ko tsingaro ko dangur duka yana ɗaukar nahawahu yana aikin da dutse yake yi wala ta'ti bi azmi amma kar ka zo min da kashi in ka rasa dutse kar ka zo min da kashin dabba wala rausu wala kashin dabba yace fa ataitu bi ahjari sai na zo masa da duwatsu fi qarafi siyabi a gefen mayafina kaga ba ma guda ɗaya ba kenan ya samo duwatsu ya tsuntsunto sai ya sa bakin mayafinsa saboda ba za su riko a hannu ba da yawa kenan ya zuba su a bakin mayafinsa ya daure wada'atuha sai na zo na juye ta ila jambi a gefen manzo Allah shi kuma yana tsuguni wa aratu sai na juyo anhu gabarin sa falamma qada yayin da ya gama tsugunnan sa ya gama istijmari din sa atba'ahu ko falamma qada yayin da ya gama fitsarin sa atba'ahu sai ya bibi fitsarin bihinna da waɗannan duwatsu ka gane yayi atba'ahu din nan ya bibiye shi me ya bibiye a fitsarin bihinna da waɗannan duwatsu nasu rawahu al-bukhari an salmana qila lahu anta mai salman al-farisi قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حقيقة أنبكم صلى الله عليه وسلم يا سند ku dukkan komai hatta qira'ata har abin da ya shafi tsugunno بالكسر والمد قراءة أي أدب الجلوس للحاجة لدبن دا أشيء نسو قنو دو من كتالي دا بايزن فقال أجل سلمان يتبس قريكوا شين معنى أجل أي نعم لقد نهانا حقيقة والله يا هنيمو أن نستقبل القبلة مسبقا تعالى القبلة لقائد دومين يباين غري أو بول كوفت آلي au an nastanjiya ko kuma mu yi tsarki bil yamini da hannun dama in dai ba hannu ɗaya ne da kai ba manzo Allah ya hana kai tsarki da hannun dama au an nastanjiya ko kuma mu yi tsarki bi aqalla da mafi qalati min salati ahjar daga duwatsu uku au an nastanjiya ko mu yi tsarki bi raji'in da kashin dabba da arrautu da arraji'u duka kashi ne na dabba au azumin ko kuma mu yi tsarki istijmari da kashi wannan hadisi duka rawahu al-khamsatu illa al-bukhari wa tirmidhi riwaya tirmidhi la tastanju bir kar ku yi tsarki da kashin dabba wala bil izani wala da kasusuwa fa innahu domin kashin dabba da kasusuwa zabi iswanukum guzurin yan uwanku ne mina jinni na aljanu a daji aljanin ya rasa abinci ƙasusuwan mushe shi suke ɗaukar watakila ko su ba haramun bane a gare su ko kuma ba musulmin su bane da kuma kashin dabbobi kaga ku ba ku ba kwacin kashi ko ba kwacin kashin dabba to saboda ka kanku haramta musu in ka ɗauki kashin dabba ka goge kashi ka haramta wa aljani abincinsa in ka ɗauki ƙashi ka goge fitsari ko kashi ka haramta wa aljani abincin saboda haka manzo Allah ya hana yake la tastanju birrauti kar ku dinga yin tsarki da kashin dabba wala jin izani wala da kasusuwa fa innahu domin shi kashin dabba da kasusuwa zabi ikiwalikum guzurin ƴan uwanku ne min aljinni na aljanna ai wa sammahum ikwanan manzo Allah ya ambaci aljanu su nuna ɗan uwa duk da su ba ɗan adam bane ya annahu mu'minuna kaji ba domin su waɗannan da ake magana akan su mu'minai ne wa mukallafuna kuma an tsora musu shari'a misala na misalin to ɗan uwan mu cikin addini kenan cikin imani da takalifi domin ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ba mu labari alƙal'im ga mai faɗin aljanu wani da yake kiran su zuwa ga shari'a yace ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yutirkum min azabil alim yana mutanen sa gargadi yace ya qaumana ya ku mutanen mu aljanu ajibu da'iyallahi ku amsa wa mai kiran Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa aminu bihi ku ba da gaskiya da shi in kuka amsa wa mai kiran nan na Allah to ya gafir da kun min zunubikum Allah zai gafarta muku shashin zunubin wa yujirkum Allah zai tsare ku zai tsere da ku min azabin alimin daga azaba mai radadi wa sababuhu dalilin wannan magana ma rawahu Abu Dawud dalilin wannan ƙa'idihim din da yake kiran aljanu zuwa ga yin imani da amsa wa manzon Allah kamar yadda Abu Dawud ya rawaice shi ko kala Abu Dawud ya ce kadima wa fudun minhu wasu jama'a ne na aljanu suka zo lin nabi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama faqalu suka ce ya Muhammadu innahu ko a inna ummataka to dalilin da manzon Allah ya hana yin tsarki ko goge kashi da fitsari da kashin dabba da ƙasusuwa. Wasu aljanu ne musamman suka yi tattake ka zuwa kudu mahaya, minhum na aljanu suka zo wajen manzana suka ta ya Muhammadu, in ha ummataka, ka hana al'ummarka an yattanju su dinga yin tsarki da azinin da ƙashi, aurausin ko kashin dabba, aune au hamamatin ko tokar kashi shi an baka san hamama ba hariqul azmi konannan kashi wal kashabi da konannan itace wannan hu da makabantan wa inna Allah azza wa jalla suka ce hakika Allah azza wa jalla ja'ala lana fiha rizqan ya sanya mana arzikin mu a cikin ta kashin dabban da kasusuwan da suke zuba a daji to tun daga nan fa na hannabi sallallahu alaihi wasallam an zalika annabi sai yana al'ummarsa mutane goge kashi da fitsari da kashi ko kashin dabba wani dabarani wa imamu dabarani wa abinu aini da abunu aini sun rawaito ja alilu sallama ko wani bi makkata jinnu jinnu nasibina jinnu aljannu nan na nasibina ja alil nabi sun zo da annabi sallama wa nanu bi makkata a lokacin muna garin makka ko shi jinnu nasibi na makanun nasibi na wani guri ne fi jaziratul arab tsakanin maka da ɗa'ifa lokacin da ya je kira mutanen ɗa'ifa suka je kai shi din nan yana dawowa ya tadda wannan kwali na wadin nakal a nan ake samun nasibin sunan guri ne a jaziratul arab ko yaktasimuna fi umuri dinihim aljanun da suka zo wajen manzon Allah a Makka suna jayayya cikin labarin addini wa sa'alun nabiyyu suka suka roki Annabi sallallahu alaihi wasallama azza ya sanya musu guzuri in sun tashi komawa saboda in sun ji yunwa su ci wannan guzuri da za a ba su fa zawwadahum ar-rawsa wal azab manzo Allah sai yake to ku je na sanya muku kashin dabbobi da kasusuwa da kuka tara a jeji shine guzurinku wato tun daga nan maza Allah ya sanya musu wannan abin ya zama guzurin fa ma wajaduhu duk abin da kuka tarar da shi min raushi na kashin dabba ko to wajaduhu za ku same shi tamaran ya zama dibino kaji ba a kashin dabban suke cin sa ba a kashin mucin suke ci ba mu'jiza sai ta manzon Allah ya taimaka musu da guzuri yace duk abin da kuka gani a daji na wani kashin dabba wa ma wajudu da abin da kuka same shi min azumin na kashi ko na mushe ne to wajaduhu za ku same shi kasiyar kashin nan ya tufatu billahi da nama daga sun ga kashi kafin su dauka kawai an lulluke shi da nama kaga sun samu guzuri ba wai a kashin suke cin sa ko a kashin dabbar ba in kashi ne daga sun miƙa hannu za su dauka ya zama nama a lulluɓe da nama idan kashin dabba ne ya zama dibino wahina izin to tun daga wannan lokacin na ha manzo Allah ya hani an tanazzuki hima ga najasantar da su ya ce an najasati hima ba ba su ne najasar ba ka sanya musu najasa yin tanajjusu ba ta aka wa man tanajjasa saubau asali ta ba ai ba najasa bane daga baya ne tufan yayi najasa wanda kuma in ka wanke zai karkata ko to saboda haka manzo Allah na haye hani an tanajjusi ma ga sanya wa kashi da kashin dabba na jasa a daji eh wannan idan ma mu aka yi wa wanda sun samu gata ai a ko don kuma kashin ba zafa wa za a yi da kashin dan banza kuma ba zai samu a to a yanzu ma da ake kashi da shi sai ka saya balaka za iya zama abinci bulubul marad shafi mana Allah ya raba mu da ita babu riba mun baka babu shiyari babu riba wannan babi ne na hukuncin riba a cikin ciniki an jabirin radiyallahu anhu qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akila riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa maciyin riba wa mutilau da mai wakilcin riba dukiyar ba ta ka bace sai aka wakilta wajen ciniki da riba ko wajen kalbowa ribar da aka samu ta riba shi ma ya shiga tsinuwar wa katibahu da mai rubutun yarjejeniyar cinikin da aka kulla da riba katib wanda zai rubuta wane ya sayarwa wane abu kaza bashi akan lokaci kaza zai biya amma da ƙari kuɗi kaza to me wannan rubutun shi ma Allah ya tsine masa wa shahidai da shaidunsa guda biyu ba an ce idza tadantum bidaini ila ajalin musamman faktubuhu ba to da wanda ya rubuta da wanda ya zama shaida wajen wannan ciniki da aka kulla da riba duk Allah ya tsine musu wa qala manzo Allah yace hum waɗannan ne cin riba da mai wakilcin riba da mai rubutun riba da mai shaidar riba sawa'un daidai suka cikin zunubi da kuma tsinuwar Allah to kaga mai ciniki mai shaidar mai sarwa su ne suka ci amfanin a duniya amma shi wakili da katibi da shaida ne riba shi ne su komai amma saboda ya ba da goyon baya a cinikin riba ya shiga cikin tsinuwar Allah rawahu muslimun وللبخاري جرواء إمام بخاري يا رويتناه إلو ولا رواية مسلم أما من حديث أبي جحيفة تقاديث أبو جحيفة وانت حديث الجاجر يا لما تدي لتقريد يكي لفظه لفظ رواية البخاري عن أول ابن أبي جحيفة قال رأيت أبينا قبابانا أبو جحيفة اشترى أبدا حجاما ya sai wani bawa wanzami wanda ya iya aski da yin ƙaho da sauransu fa sa'altu sai na tambaye shi ko fa qala yace na hannabiyu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani an samana da kalbi da cin kudin kare wa samana dani da cin kudin jini wana yayi hani an alwashi mati ko ga mai yin zane walmu walmaushuma da wanda ake yi wa zanen mai yin zanen da wacce ake yi wa wa akilu riba da mai cin riba wa mukilu da mai wakilcin riba wa la'anal musawwiru ya tsine wa mai tattaka gunki ina fata an gane wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce الربا ثلاثة وسبعون بابا riba kofa saba'in da uku ne, bi ma'ana zunubin riba yake ne, ƙofofi daban-daban da ake shiga a ci riba, ƙofa saba'in da uku ne, kuma kowace tana da irin zunubinta da Allah ya tanada masa, wato riban zunubin ba iri ɗaya ba ne. Ƙofofin da ake cin riba guda saba'in da uku ne. kowace kuma tana da ɗauke da irin zunubinta da yake ɓance da shi. Sai manzo Allah ce aisaruha mafi saukin ƙofa da mutum zai shiga a rubuta masa zunubi na riba wanda ta fi sauki zai fi mafi sauki misalu misalin an yanki a rajulu ummahu mutum ya yi zina da uwarsa yanki a nan ba wai aure ba mutum ai ba zai auri uwarsa ko in ya yi auren ma auren menene ne ba tacce da ai babu shi in ya take ta ne yayi zina ko wannan shine zunubi mafi sauki sauran saba'in da biyu sun fi wannan girma nan mafi sauki ake gaya ma wa inna arbar riba ka sani kuma mafi ribar riba a cikin saba'in da uku wata tafi kowanne yawan zunubi shine irdun rajuli mutuncin mutum al-musulmi musulmi in ka ci mutuncin mutum musulmi subhanallah mafi kankanta riba mutum ya yi zina da uwarsa mafi girman riba arbar riba ya kawo alifu tafdi arba arriba mafi ribar riba shine ka ci mutuncin mutum mutum dama riban ba shi ake ba akilu riba shi ma mutunci an ce a cin mutunci ko cin riba da cin duka ci ne to gara mutum ya yi zina da uwarsa kenan sau saba'in da biyu akan ya ci mutuncin mutum musulmi rawahu ibn majah muktasaran wal hakim imam hakim ya kawo shi bi tamani da cikarsa wa sahahu kuma ya inganta shi malamai suka ce duk zunubin da ake a duniya hatta shirka kagar ita ce zunubin da babu kamarta wanda an aka je wa Allah da ita baya yafewa a lahira in dai baka tuba a duniya ba amma hatta ita malamai suka ce ba zunubin da Allah yake zai yaƙi dan adam sai guda biyu sai zunubi guda biyu laifi biyu ne kadai Allah ya ce wa dan adam in bai daina ba zai yaƙe shi ɗaya ya zo a ƙur'ani ita ce riba ka gane ai Allah ya ce fa in lam taf'alu fazanu bi harbin min Allah wa rasuli in ba ku daina ci riba ba to ku sani fazanu din nan na sanarwa ne ku yi sani ku shirya ku yi tanadi bi harbin min Allah da yaƙi yana zuwa muku min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa kar ka ce Allah bai gaya ma ba ka sani in dai za ka ci riba to ka shirya yaƙi yana zuwa ka yi sani bi harbin da yaƙi min Allah daga Allah wa rasuli da manzon laifi na biyu ya zo a a hadisul qudsi cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb kaga tan ma fazanu aka ce nan ma ce azantu duk wanda ya cutar da waliyi nawa to faqad azantu bil harbi hakika na sanar da shi bil harbi da yin yaki kada sai ban gaya masa bai zauna a shiri ba ni yaki da shi to me ba a yanzu kasan nan tamu riban ne ba a ci ko waliyan Allah ne ba a cutarwa da harshe ko da aiki yanzu ba Allah ya yaƙe ka ba yanzu ko Amerika ta ce za ta yaƙi wasu mutane da kake rayuwa da su a cikin ƙasa ɗaya ai kai ma ba za ka zauna lafiya ka ce a kai ni ba da kai nake yi ba amma da makocinka za mu yaƙi zan je hau masa nukiliya kai din za ka jira to abin da ya same mu kenan da salihan namu da lalatattun namu din cin riba da cutar da waliyan Allah ya sa muna ɗanɗana kuɗar mu a dalilin abin da wasu daga cikinmu suke aikata in dai ba za a daina shiri ba ba to ko ba za a zauna lafiya rawahu ibnu majah muku da sarwa lakin bi tamami wa sahahu wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce la tabi'u zahaba bi zahab kar ku sayar da zinare da zinare ka ba da zinare a baka zinare illa mislan bi mislin sai dai misali da abin yi wa misali kuma ba ruwan shari'a da wannan ka biya kuɗi an ƙera ma ko wannan narkakke ne ko wannan gari ne ko wannan karyayyu ne ba ruwan shari'a in dai ka yadda ya yadda za ku yi musanye yanda ka zo ka ɗora naka a cike ya ba da giram kaza shi ma in ya ɗora nasa ya zama giram ɗin daidai da yadda naka yi sannan sai ku yi musanye ina fata an gane in ba ka yadda ba wanda bai yadda ba ya je ya kai da nasa da kuɗi ko wani abu ya zo ya kai wani ka gane ai in kana ga naka ya fi daraja ka sha wahala ka biya kuɗin kira shi kuma naka karyayyu ne in ka kai sai ka sake biyan kuɗin kira eh to ka je ka kai da naka da kuɗi ko da wani abu daban ka zo ka saye shi da wani abu amma ba zinare da zinare saboda manzo Allah ya ce kar ku sai da zinare da zinare illa mislan da misli sai misali da abin yiwa misali wala tushfu kar ku yi ƙarin ba aba shafin ta ala ba'din abu ta shaki la tushfu ay la tazidu la tuzidu ba aba ala ba'din wa shifu bi kasri shine arribu wal ziyada shine shif kar ku yi ƙari shashin zinare akan shashi wala tabi'un minha kar ku yi cinikin minha na zinare ga'iban abin da baya hannu binajizin da wanda yake hannu ko da ba ƙari abin da yake nufi illa ya dambiye kai naka yanzu baya nan nan gaba za a kawo ko ka baro shi a gida ka zo kasuwa shi kuma ga nasu a hannu ko misilin da misilin ne to bai halatta ba sai ya gajiye da kar ku yi ciniki ka bashi naka akan zai je gida ya ɗauko ko a ƙofar gidansa ne kuka yi ya zai ya fito da shi sannan ku yi musayi cewa ku yi ka bashi naka ya shiga ya ɗauko maka shari'a ba ta yadda ba saboda ne abu ne da koyaushe yana hawa yana kai za ku iya yi ka karɓi nasa akan anjima za ka wace kafin anjiman ya hau ko ya linka ko kuma ya faɗi ya kare to kaga dai ɗaya ya ci amma in hannu da hannu kuka yi kowa zai iya zuwa ya shigar da nasa kafin hawan nan ko kafin karaya in ya riƙe a hannunsa wani abu ya faru wannan shi ya jawo muttafaqun alai wa an ubada ibn samit qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace az-zahabu biz-zahabi ka gane ai ana musanyen zinare da zinare wal fiddatu bil fidda azurfa da azurfa wal burri bil burri alkama da alkama wal sha'iru bil sha'iri sha'iru da sha'ir wal tamru bil tamru dibino ana musanyensa da dibino wal muru bil mini gishiri ana musanyensa da gishiri duka mislan da mislan ya zama misali da abin yawan misali in dai jinsin ɗaya ne a zahabu da zahabi za a yi to dole ya zama mislan da mislin idan alfibatu lil kibba azurfa da azurfa za ku musanya ya zama misalan da misalin daidai wa daida idan alkama da alkama ne daidai wa daida in dibino da dibino ne daidai wa daida shine ma'anar misalan da misalin kuma yace sawa'un da sawa'in daidai wa daida wannan takidi ne misalan da misalin misali da abin wa misali sawa'an da sawa'in daidai wa daida yadan biyadin kuma hannu da hannu babu zancen ga'iban bi najizi yadan biyadu yace fa izatta la fata hadhihi al asnafu idan waɗannan dangoji suka saba wannan zinare ne wannan azurfa ne kaga an samu sabani ko wannan alkama ne wannan dibino ne ko wannan wake ne wannan shinkafa ne ko wannan gero ne wannan dawa ne to fa bi'u kai fa ku yi cinikin ku yanda kuka ga dama ka gane ai ba ka gan ka ba da dinare ɗaya sai an ba ka dirhamin azurfa goma sha biyu kuma duk girman su ɗaya nauyin su ɗaya da dinare da dirhami girman su ɗaya faɗin su ɗaya daidai wannan azrahab ne wannan alfidda ka ga ƙarshen yadda kuka ga dama an linka shi har sau goma sha biyu in ya in dinare ya faɗi ne ko ya in ya ƙara daraja a kai sha ɗaya dirhami in ya ƙara a in ya ƙara daraja a sayar sha uku ko sha hudu in ya faɗi a sayar dirhami goma ko sha ɗaya ko haka nan wake da wake dole ya zama yadda yadda misalan da misalin amma in za ka yi wake da gero ka iya ba da gero kwano biyu a baka wake kwano ɗaya amma yanzu kusan darajar su gero yanzu geron ma ya kusa kudu ko To shi ba wace? Allah, yanzu wace ya fi gero arha? Shi wace shi ma da ɗari ɗaya. To, to kawo kusan kasan kan suke. Eh, tun da, tun da shi ba su ba. haka ne shi ba wanda an nika an cire tuta an cire ƙashi bacci kwano ɗaya kwarai kuwa za a ta ya fi wancan kwarai za su kafa ko tukawa za a yi basiku kai fa shi sun idan ka da yadan biyade amma fa shi ma idan ya zama to hannu da hannu ko da ya saba to ana neman yadan biyade rawahu muslimun wa anna duhu da yata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama az-zahabu biz-zahabi zinare in za a yi musanya sa bi da zinare to ya zama wazanan bi wazini shine masalan da musulmi au da au yadda ka sa a sikeli ya baka gram biyu ko uku to shi ma wannan nasa in ya ɗola ya zama irin naka biyu ko uku sannan misalan bi misali misali da abin wa misali wal fidati bil fidda ita ma azurfa ana mutaita da azurfa wazanan bi wazanin ma'auni da ma'auni misalan bi misalin misali da abin wa misali kamar za da duk wanda ya ƙara wai laifin ba mai karɓa ba mai neman ƙari ba ne aka fara ma da mai ƙara in bai bayar ba ai wata ba zai karɓa ba kamar shi ne ya fi laifi ma kamar za da duk wanda ya ƙara a wista za da ko ya nemi a ƙara ko ya nemi ƙari in dai ya ba da ƙarin ko an ƙara masa faƙad menene to fa huwa riban wannan riba ne ƙarin da ka bayar kana da laifin riba shi ma ƙalin da ya karɓa a kan musanyen zinare da zinare ko azurfa da azurfa to ya ci riba sai ya tuba sannan Allah zai ya ce masa rawahu muslimu alhamdulillah Mhm. Mm. Mm. Eh. Eh. a yayyanke duk wata za a gaba eh akwai akwai ka'idar nan ta ad-darura tubihu al-mahzurat larura tana halatta abin da aka hana to amma ne mafhumin darura eh ne mafhumin darura abin da ake ta masa larura fa a shari'a abin da zai iya kai ka ga mutuwa ko asarar rai shi ake ce masa larura ba wai matarka ta aihu ba ka da ragon suna ragon suna mustahabi ba larura ba amma aka ce matarka tana naƙuda kuma an ce sai ka kawo kuɗi a yi masa tiyata kuma ba ka da shi ba ka da dalilinsa to ya halatta gare ka karɓo kuɗi da riba bashi ka je ka je a maka tiyata saboda larura ce da za a iya rasa rai wannan shi ake ce masa larura ka gane amma don wata buƙatar ka ta jin daɗi ko za ka canza mota ko kana gina gida kuɗi ya tsaya maka ka ce za ka je ka siyo bashin banki don ka ƙalasa wannan bai halatta in ka cika ana duba larura a shari'a ne mafuhuminta ba wai kowace irin larura ce shari'a take kalba ba akwai larura da shari'a take karba akwai larura da ba ta karba saboda haka sun ce ad-daruratu tudihul mahzuratu su suna da mafhumin abin da suke nufi da larura ba kowace irin larura ce take shigowa ba Allah sa mu dace fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتنانه العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مجنوبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله